وسلم وسلم رسوله واصحابه وسلم وسلم الله وصحابه وسلم عظيما لا يأكل عباده ما بشهادة محمد الفاتح لما أمر والكاتب لما أمر على وهذه إلى صلاة المسلمين وعلى آله وصحبه ومن والاه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لله ما لم يكن الانبياء وبين ان تبارك وتعالى كبرى واتقوا منكم امتي يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف ya kasance daga cikin ku akwai jama'a wanda shi ne al'umma wanda aikin su shi ne kiran mutane zuwa alheri suna umarni da aikin alheri suna hani game da mummunan aiki mai tunanin ka su ne masu samun babban
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم
أول قلوبه أمة الله صلى الله عليه وسلم أنا سوى إن لله عبادا ليسوا من أنبياء ولا شهداء يكونهم الأنبياء والشهداء يقولون من الله تبارك وتعالى قالوا ومن هم يا رسول الله قال هم الذين يحببون الناس إلى الله ويحببون الله إلى الناس قالوا يحببون الله إلى الناس فهذا إنه فكيف يحببون الناس الى الله؟ قال يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر فاذا امتثلوا امر الله واجتنبوا نواهيه اعظمهم الله تبارك وتعالى. وقال الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى انا لمن باي su ba annabawa ba ne kuma ba shahidai ba ne amma annabawa da shahidai suna burin matsayinsu saboda kusancinsu da Allah tabaraka wa ta'ala da matsayinsu a wajen Allah ranar kiyama sahabbai sun tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam su waye wayannan mutane ya rasulullah yace wayannan mutane su ne wayanda suke soyarwa suke soyar da Allah ga mutane ba suke jefa wa mutane san Allah kuma suke sakawa suke sakawa Allah san mutane sai sahabbai suka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna koyar da mutane Allah ya zuwa ga mutane kan mun fahimta shine su ga kira mutane zuwa ga Allah su ga musu kafararsa da karamcinsa da rahamarsa da limomin sa wanda ba sa yin cewa wanda zai sa bayan Allah suna so ku bayyana su kuma suna tare da su to yaya kuma za ku koyar da bayi kuma a wajen Allah su ne za su umarci mutane da aiki alheri da hana su da bari mummunan aiki cewa Allah yana son ka za ku aikata Allah baya son ka za ku bari idan sun mutunta al'amarin Allah suke ne su abin da Allah baya so su ji Allah tabaraka wa ta'ala ya so su na'am shi da ya mutu bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar saboda ka sahaba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ka tace suna umarni da aiki alheri suna haini ga barin mummuna aiki wannan shine wato ka ce shine babban yaki ma na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya ci gabanin لا يبقى من الإسلام إلا الكفر ولا من القرآن إلا إلا ربه شر من تكله السماء يومئذ علماؤهم وقراؤهم علماؤهم علماؤهم وقراؤهم علماؤهم بالسمع وقراؤهم بالرياء قال أنت في زمان القلوب آمرة والسياتي والسياتي زمان تكون القلوب خرابا والمساجد آمرة بالبعث بالأبداد الملوك يتكبرون والأغنياء يبخلون والعلماء يطمعون والعباد يرعون والتجار يستعملون الربا النبي صلى الله عليه وسلم yace sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya ce suna umarni da aiki alheri suna hali ga barin mummuna aiki sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sanu wani zamani zai zo a umma ba abin da zai saura na musulunci illa su da sunan musulunci sunan musulunci a sunan musulunci amma ayyuka duka ba zai zama irin da mutum ya zo ayyuka da kuma ayyukan da dan ba abin da ya sauran a tsakanin da ya rubuta a a na a rubuce a ba a shirwa ko ba a gani mafi shirwa wani sauran inuwa a wannan zamani sai malaman wannan zamani da waka ta wannan zamani ya tuna ba a uku malaman wannan zamani Allah zai jabe su tabi da tsammanin da kwaɗayi a wani abin da suke kenan Allah ya kai malamai a zargin da tsammani da kuma mungun kwaɗayi makaranta kuma a jarabe su sun riya idan riya annabi musallallahu alaihi wasallam ba da ya ci gaba da cewa ku yau kuna wani zamani wanda zuciya ne take raye in ya so jiki ya san yadda zai yi da sannu wani zamani yana zuwa zai zama zuciyar ne a rushe amma masallatai kuma suna raye da jikuna duka jikuna suna cikin masallaci amma zuciyoyi ba ba masallaci a wannan zamani al-muluku yatakabbaru masu mulki za su ta girman kai ya zama tsakaninsu da na ƙasa ko ko a ido ba za su ba ma'ana sun yi nesa su ɗauka ɗaukakabanci ba sa yi kusa da talakawan su ko wanda suka mallaka haka nan mawadata wal agliya'u mawadata kuma yabkaluna suna rowa sannan wal ulama malamai kuma ilma'una suna tabbata yi da ya tsamani kayan abin da kayan mutane masu bautar Allah kuma ubban su kuma suna ibada suna biyar ibada sannan masu mabarjan hajiranci tajirai kuma ta aminu da riba suna aiwatar da wato wato riba wato ruwa a cikin kasuwancin su da harkokin idan mun duba wayan abubuwa sai ka ga yanzu wayan abubuwa dai suna nan kamar yadda aka faɗe su ko idan ka ɗauko jalimin mu na in ka ɗauki malamai ɗin za ga mafi yawa yana da cikin abin da yasa addini ma yanzu bai kuma aka raina ma aka yi ma da zubewa malamai da kan su masu cin tsayuwa da abubuwan su kuma ya zama kowa ya riga ya yarda ya ce da su da tsammani da kuɗi. Haka nan har sun ke tafi yanzu din haka ga masu ba wato masu fara shirya to kowa da zai iya waje ka fara in ka ɗauki masu ibada yanzu ka kula da harkokin mu na na an kace za ka ɗauki masu ibada ai shi ne da zai ka bawa masu ɗariƙu da sauransu ko ai kawo ku na zuwa ga zamu kuka kirin da sunan ɗariƙa za mu je mu nema a wajen 'yan duniya da sunan ɗariƙa za mu kafa kungiyoyin da haka dai wata bukatar su a hada a cikin ko gwamna ko wani ya ba da mota ko ya ba da wani ya ba da har ba da ta zama ya ba da ta din ta ga amma kuma haka ne abin yake tafiya na ta ta fara wannan gwamna ya sanya mu yi kokari mu zama za wanda za mu yaƙi kan zuciyarmu mu yi kokari mu ba da wajibinmu قال صلى الله عليه وسلم على القيامة أول ما تحاصل يوم القيامة الجنة فالكون لذا أخبار والإسلام إلى أن القيامة متعامل بالعوف وانا حديث أبو نحن ليروي وقت الله كان وزوري حديث أولا أبو غيرة وني rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa man Allah ta karɓa da farkon mutanen da za a yi wa hisabi ran za su yawa mutane da su malami da mawadaci da jari ne jihadi wannan za a zo da shi wajen Allah ta baka wata ara Allah ta tambaye shi na baka na baka ilimi na baka karatu alqur'ani menene ka aikata da shi yace ai ya rabbi na karanta alqur'ani na karanta na karanta na karanta karanta ilimi na karanta na ya da ilimi na kira mutane zuwa ga Allah dan me kai wannan a na yi dan Allah Allah ce masa ka zabta kai ne ne tsara qur'an gulanu qari'u kai ne dan a ce wane makaranci ne an kuma faɗa da na ce umarci mala'iku su jaji a kan fuskansa a kai wuta sai a kirawo mai arziki a ce masa kai kuma arzikin da Allah ya baka bai ka aikata da shi ya Allah na aikata da dukiyar da ka bani nan na kira na ciyar da dukiya saboda Allah na yi zakka na yi sadaka na rada zumunta ana ce masa ƙarya ne malai kuma sai ƙarya kake yi kai ne dan a ce wani mai kyauta ne an kuma faɗa sannan wannan shi ne sakayyanka sannan sai a umarci mala'iku su jaji a kan fuskarsa su kai shi wuta sai Allah ta fara ko sana yawo jarumi wanda ya yi jarumci ya ɗauki takobi ya yi yaƙi ya yi yaƙi har ya kafa daula Allah fara ko sana kira ce wane kai ne kai da na baka lafiya na baka ƙarfi na baka dama sai ce ya Allah na yi jihadi litakuna kalimatullahi hiya al-ulya da kira mutane zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala nayi jihadi har an kace ni nayi jihada Allah tabaraka wa ta'ala ce masa kariya kace yi kai ne dan a ce wane jarumi ne kuma an yi fada haka shikenan a daji a kan fuskar a kai huda a da Allah alaihi wa sallam abu kafakin aha da fa'ar kimra alaihi musallam su ne farkon mutane uku da wuta za ta fara falfala a kansu ranar kan kiyama Allah ya kiyaye muna wala takunu kallazina tafarraqu kada ku zama kamar mutane da suka farraqu suka karkata game da addinin wa kada ku suka sassa bayan ba da ma ga hukul bayyinat bayan hujjoji sun zo musu suna yahudu da nasara ko musulmi kar ka zama ko ka zama irin وأولئك لهم عذاب عظيم عذاب mai girma ta tabbata a gare su a ce saɓani da kuma rairaba shi ya kawo lalacewar yahudu da nasara wanda wannan bala'i ya faɗa cikin wannan al'umma kuma babu bala'in da bai same ta ba sakamakon rairaba ba iri raunin da ba mu faɗa ba babu irin rashin ƙarfin da babu babu irin irin bala'in da babu kowa dai daga cikin wannan al'umma shaida ne a yanzu har da al'umma take ciki saboda laraba da kuma sabani ana sa al'ummar musulmi su haɗa kansu zama kalma ɗaya harshe ɗaya bahu ɗaya albarka ta cikin Allah ba alaihi wa sallam يوم تبيض وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فكل هذا بما كنتم تكفرون yau wata biyar buju ka sa ranar da wasu soci suke yi mai wasu wasu socin kuma suna yin baki shi ne ranar kiyama kuma cin mummai suna da haka ya wuce mun yau wata jinajewa ila fiha da kama da kuma ran da wasu soci suke yin baki cikin cikin kare duka zaba duka zaba da na zaba ba mana ne ya zo da ruku amma wani kuma su kai kai fitna ya kai bayan an yi abu da za a gaya musu akwatin bar imaninku kun kafirce da Allah tabaraka wa ta'ala ne ba da imanikun bayan imanikun Allah ranar ilmi ranar da kan alƙawari lokacin a nasu da muku kun kuka ce bale din nan fa zuqul azaba yau ku dan azaba bima kuntum takfurun da abin da kuka ce kuna cewa Allah tabaraka wa ta'ala وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون واما الذين ابيض الوجوه اما وين nan fa fi rahmatillahi su kan suna cikin rahmar Allah a aljanna su ma kalidu su ma dawwa ne a cikin aljanna na tilka ayatun nutluha alayka bil-haqq وارزقهم من المن العالمين آيات الله وإن جميع كل آية الله تبارك وتعالى وإن مكينا بجارة غريبا يا محمد لقد يا الله يريد ظلما للعالمين الله تبارك وتعالى بعد ذلك gabayin ko da haka kamar da kawo wani barazan da aka rubuta da wani
ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله
abin da ترجع yake cikin makkah da kasai dukkan ka gaba ɗaya na Allah ne mulkin Allah ne hasa Allah ne bai Allah ne bai zuwa ana dukkan al'amura da ke gomawa duniya da rai gaba ɗaya
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لنا خيرا لهم هم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون كنت خير أمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم كنتم كن قبل يا أبو أكبر محمد صلى الله عليه وسلم عليه سنة كنتم كن قبل خير أمة كنت في الأمة في دل النقل أثبت تعبد عليك بعد وأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا تبقى في شر الأمة والأبدال إذا يزوى يمرح عليه ولم تكن إسرائيل على أن عرفت الشركات إن يصلوا كما كان عمر دعاهم أمم كتلت وأبدت إذا كنت على كتلت كتلت فقد كان أمة ذكرها ثابتة على ذلك الدنيا Allah ne ya fitar da ita ga mutane su su kai da wani kudin nasu wanda aka fitar da ita ga mutane ba a fitar da kanta ba an fitar da ita ne ga aiki ta muruna bil ma'ruf kuna umarni aiki a gare kuna hani gaba da munani kuma kuna yin imani da Allah da fara tsara da wayannan biyoyi guda uku umarni da aiki alheri da hani gaba da mummuna aiki imani da Allah da fara tsara da ne sanya wannan umma ta duk wata amma in wannan umma ta wata umma ta gobe to tana da matsayinta na kan masu kusurin na amma in ba su gaba da umarni da aiki alheri ba hali gaba da abuna ba ba su ci gaba da tsoro a kan imani da Allah ba to sai ka dauki liman amana liman sai ba da tsoron da ne wannan da Allah ta kara maka kaza yana fada din jirin nan da sai ke fa al wannan al'umma wannan umma Allah da Allah ya Allah shi da wani suka dishi daga kowace kabila yake Yahudu ne nasara ne larabawa ne wasu irin ne su ne ahmad abdul malik shekul nabi sallallahu alaihi wasallam wato ba kamar yadda larabawa suke zato ba ba da larabci ne mutum yake zama da ba da larabantaka ba ne mutum yake zama a cikin abin sallallahu alaihi wasallam a da wayannan sufofi da guda uku umarni da aiki alheri hani gaba da mummuna aiki da imani da Allah tabaraka wa ta'ala dalilin cewa al-kula hadith dan uwan Abdullahi ne wato uban su daya da baban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ci wannan al'umma kuma ya ci manzo Allah amma kaga baya ci wannan al'umma duk da kusan da manzo Allah saboda bai imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Salman al-Farisi ya ji kowa ya da manzo Allah ba kabilar su da larabe bane ba mutumin Farisi ne ko mutumin kasar Iran amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace Salmanu minna ahlal bait Salmanu yana daga cikin mu sharifai ahlul bait saboda ne saboda imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma tabbatuwa da duk abinda al'umma su fasu da shi لو آمن أهل الكتاب ولو آمن أهل الكتاب يا ما بوتا للكتاب يهود نصارى كما في إيماني كما ينقصوا بإيماني لكان خيرا لهم هذا الشيء الهيل أجلسوا منهم المؤمنون تكتب عليهم المؤمنين فأخذ السلام لمدة أما قلوب الفاسقون mafi yawan su kan fasai ne kafirai ne.
لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم أدبارهم فلا
Nan da ينصرون huku ya ku Yahudu ba za su taɓa cutar da ku ba ya ku jama'an musulmi su Yahudawa illa azan sai dai cutarwa da harshe zagi ko kuma tsoratarwa da alƙawarin narko wa in wa in yuqatilukum in ma sun yaƙe ku yuwalluka dibara za ku tura muku baya sun malayu sarun ba za ku samu nasara a kan ku ba ku ne kuke da nasara a kan ku na ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من النار وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون ويقولون أنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون idan alayhi mujallatu an buga musu tsawa to kaskanci alayhi alayhi aina masu duk ina suka shiga kuma suka da same su babu karfi a tare da su babu waya babu kuma igiya tsakiya illa bi hablin min Allah sai da alƙawari min Allah daga ana wa hablin min Allah da kuma alƙawari daga mutane kullun dai suna wannan suna da ta ci yawmal yahudiyyan ba za ka taɓa samu wani ba yahude a duniya ba illa wa mustajirun bi dawlatin min ad-duwali sai dai yana yana makale da wata daula daga cikin dauloli amma nan kirara a ce wannan daula ne ta bayahude ta bane ta gaza ba ai ka yi zaman Isra'ila ai ka ga Isra'ila tana nan ne a rabe ta ta ko sai zuwa da turawan ne kwaci kasar larabawa kara musu yau haka dai kun dai su dai har gobe dai ba su zan zama al'umma masu zaman kansu ba Allah ya ga ya alƙawarin haka malam da wa ma ma za ma zalika tafsira huda tare da wannan za ta illa ta ta gariya ba mu da shi a cikin su illa wata zunnu fadiran sai ka ga su ba wada ba ta tsara ni saboda nan tsanan Allah ya buga mu alama da ana za ka duk wada ta yana da biliyoyin amma duk kamar duniya na daga gwamnatin duniya amma Allah ya bada su talauci daga sai wanda ta zingire kasar biya ne da ba ko mun da gwada wannan ya so ga wata ga ko ga yarda ya kowane irin abu na jin daɗi ba eh an ci da wani ka samu ya abu ganye masu daɗi ya fi wai shi ne haka da zai kare a duniya dan adam a cikin wahala kuma ya fi kowa wadata kun ba alaihi sallatu wal wassalam suna bayan haka ranar lahira ko ba'u za su koma bi gabas min Allah da fishi daga Allah tabaraka wa ta'ala wa durban alaihim al-makkarat an buga musu kuma alamun talauci zalika bi annahum wannan fa Allah ya musu ne sakayyar ko kuma dalilin cewa suka fice suna yin kafirci da suna kafircewa da ayoyin Allah ba suna bin da annabawa ba tare da haji ba wannan fa ya faru ne saboda abin da suka saba al'amarin Allah kuma su Yahudawa suka je mutane ne wani sai da iyaka suke kefe da halal ya zuwa
ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قاتلة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آناء
ba su ahlul kitabi min ahlul kitabi akwai daga ahlul kitabi ummatun qa'imatu jama'a wata suke mai tsakiya a kan gaskiya kawa Abdullahi ibn Salam da mutanensa ya taruna ayatillah suna karanta ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala ana al-layli tsakiyar dare wa hum yasjuduna kuma suna yin sujada suna yin sallah ga Allah tabaraka wa ta'ala na يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من يؤمنون الصالحين بالله suna yin da Allah wal yawmil akhir da ranar karshe wa ya'muruna bil ma'ruf kuma suna fara a shi ne gaggawa a cikin alherai wa ula'ika min salihin wa yajalin da suna daga cikin mutane na gari ma'ana suna umarni da aiki alheri suna hani ga barin mummunan aiki kuma suna gaggawa a cikin ayyuka na alheri gaggawa a cikin ayyuka na alheri da musabaqa dukkan su Allah tabaraka wa ta'ala ya kira mai gare shi san Allah tabaraka wa ta'ala sa'u ila maqsadatin min min min min ah wannan kuma wani wani sura ta wafani na'am وما تفعلوا من خير فلن تكفروا منه والله عليم بالمتقين Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa a cikin magana ne to ba da alheri ya zuwa cikin alheri cewa ba da bila amali asaliha ba da bila amali asaliha sabana wa sallallahu alaihi wa sallam qala ya ayyuhan nas tubu ila Allah wa qaddu wa ba'du tubadu bila amali asaliha min qabli an tamutu والذي بينكم وبين ربكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة gaggawa da ayyuka na alheri tun gabanin wato su bai zuwa ga Allah tun gabanin ba ku mutu ba ku gaggawa zuwa ayyuka na alheri tun ba ta gantar da ku ba wani hadisi na wanda Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana cewa igdanim kamsan qabla kamsin tabar hayataka qabla mawtika رأسك قبل هرمك وصحتك قبل سبلك وغداك قبل فقرك وبلاغك قبل شبك فلبجاء أبوها ولاديا kafin ruwan abubuwa guda biyu wanda za su zo maka kai gaggawa ka ga ribar rayuwarka kafin mutuwarka ka ribar lafiyarka kafin zuwa rashin lafiyarka ka ribar lokacinka kafin zuwa shagulgulanka ka ribar yarintarka kafin zuwa tsubanka ka ribar wadatarka tun gabanin zuwan wadatarancin kuma ta faɗo ba ma ta alumin khairu duk abin da suka aikata na alheri to bara duk faruhu ba za ku rasa shi rasa radarsa idan Allah tabaraka wa ta'ala wallahu alimun bil muttaqin Allah tabaraka wa ta'ala masani ne da wasoran Allah tabaraka wa ta'ala zai saka musu nan إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها
idan nasira kafaru hakika wanda su kafa wa Allah tabaraka wa ta'ala lan tubni anhum amwaluhum dukiyoyin su ba za su tunkure musu komai ba wala auladuhum kuma da ayatu ba za su iya kaddar musu kare musu komai daga azabar Allah tabaraka wa ta'ala ba wa ulaika wa iyalika ashabul nar sune ba wuta wuta hum fiha kaliduna kuma su masu dawwama ne a cikin wutan مثلا ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل كمثل فيها صر خابت حسب من وقوم أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون
الذين كفروا حقيقة في هذه الحياة الدنيا أتمنى عباد الدنيا أتمنى يا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أقول صدقة أقول جوزه tunda da ka bisa da yin kamar misali iska ne ji hasuru a cikin ta akwai jawa shi ne tsananin sanyi a sabar har ta kaumin wanda ta samu wato ta amfanin gonan mutane wanda su zalunci kawunan su da kabuci fa halaka su su halakar da shi gaba daya wa ma zalabahu Allah Allah bai zalunce su da komai ba walakin kan walakin anfusahum yasmun kawunan su suna zalunce
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلمكم خبلا وتؤتوا ما عليكم وبذل الأخبار من أخبارهم ولا تحرموا أكثر قد بينا لكم آياتي إن كنتم تعقلون
الذين آمنوا يا أخوة الإيمان الله تبارك وتعالى تجدوا إدانة kada ku ji danar wato idanar abokan su ko wanda za ku amince musu ba da ba su cikin duniya ko ma bayan ku wato daga wurin ku daga su yahudu ko da fara kuma kada ku tsinka da su a bisa cikin ku domin su maƙiyan ku ne la nuna ku kabala wayannan fa yahudu da nasara ba sa takaitawa a gare ku a cikin barna wa su ma a kullum burin su kawai abin da zai wahal da ku wato ba ta da wata bata a duniya sai wahalar ku da sauran ku da fara ku bala'i akwai da babba biyayya ta biya ta bayyana min abubuwa min gabatin lokacin za su yi magana wanda ta shahe su magana da yake nuna alamar biyayya da gaba amma wa masu girma abin da kiranin su masu ke koyewa na gaba din akwai shi da ya fi girma har bayyana na fata mun bai aure da sai ku yi mutu ta in kun kasa sai kuna da hankali ها أنتم أولئك يحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا أخذوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بما تفعلون
wato kuna son su ko munafikai kuna son munafikai da yahudawa saboda kusancin su da ku kuma ku abokan saka wala yuhibbu ku amma ku kuma ba sa son ku wa kun da bin kitabi ku kuna masu yin imani da littafai gaba ɗaya kun yi da littafin ku da littafin ku amma wai za da uku in sun gamu da ku kalu amanna da yahuda da munafikai sun gamu da ku za su ai mu ma mun yi imani da Allah mun yi imani da kai wai za ka da wasu ba da ba su wa buka ga barin ku abu alaihi wa sallam da shi a muku ya da gani da shi da gani to kun ka ga abu ku su da gani ku mutu ku wayyana to wanzu a kan har ya zuwa ku mutu za ku ba za ku gani ba sai abin da zai ba za ku ga abin da zai faranta muku rai ba har abada ne kuma abu ga imani inna Allah hakika Allah tabaraka wa ta'ala alimu masani ne da zai zuri da ba aboki da kiji da ce zuciya na إن تمسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله عليم إن الله بما يعملون مبين in tabbatu hasanakum idan hasara ta same ku man ni'ima da nasara da ganima fasuhu za tana bakanta musu ciki ba ta san alheri gare ku idan kuma mummuna ya sare ku kamar tarwatsewa ko fari za su ta farin ciki da ita to madalla ba to kada ku kuce su وإن تصبروا إذا كن يهقري وتتقوا كما جسورا الله تبارك وتعالى لا يدرك كيده شيئا ما كنت مكيا ما زي توتر da ku da komai ba ma da Allah da tafi da tsoron Allah da haƙuri in kun tsaya kan su to gabar maki wato wato da maki ya ba za su yi mun fara da ku da komai ba inda ma hakika Allah tabaraka wa ta'ala ma da ba bima ya bazu da muhim mai kewayewa da abin duk suke aikatawa na zartura ake su da suka kewaya to Allah tabaraka wa ta'ala ya kulle su kuma zai maganin
وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم
وإذ قدوت والله وإذ قدوت بذلك كثيرا من إذ قدوت يا عند كسم مكة وتولى آية تاسو قلع السين يا أهود إذ قدوت يا عند كثيرا إذ قدوت يا عند كيسم مكو من أهلك لإيالنك تبوء المؤمنين كان sassaukar da muminai mana kana ajiye su ma'a'ida min kitali wurin wato wurin zama na yaƙi mana kana jiya wayannan masu maharab su tsaya a nan masu masu tabbatin su da tsaya nan masu da haka ne su kawai domin da matsaya da miki tani a wannan lokaci wallahu sami'ul alim Allah tabaraka wa ta'ala shine mai ji haka ne zantukan ku alimun kuma masani ne da ayyukan ku na'am wala ta tsare a nan sallallahu alaihi wasallama a yakin uhud wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da kafiran makka ranar badar ya yaƙe su ya tarwatsa su aka kashe mutum saba'in daga cikin su sannan kuma aka ribace mutum saba'in ma'ana aka kama kusurori yaƙi saba'in wanda Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo madina abu jahal kuma shi ne shugaban a wannan rana an kashe mai an kashe an kashe kutubai an kashe shaibari da wani manya-manyan kafirai dai wanda wahanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka a wannan rana dukkan su an kashe sai da aka kashe kafiri wanda ke mai cikakken kafirci wanda duniya ta san matsayinsa a wancan lokaci har kashe mutum saba'in aka kama mutum saba'in عباد الله manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama su hukumatu da jebatu da su ne wanda suka fita domin ranar fitowa ranar badar suna cewa albiraza albiraza ma'ana fitowa fitowa sannan matasan matasa daga mutanen Madina suka fito musu sai suka ce musu abba'u abba'u walakin da na nuridu abna amina ayan ai tsarin wato wato muna neman kinayen mu ne ku mutanen Madina ya haɗa mu da ku ai mun yi fada da kuma muka karku ko ku karmu ba wani haushi muna neman ƴaƴan babbanin mu ɗan uwan mu da suka fito daga Makka suka dawo Madina ku muke nema fito mu fito suka na kuwa da haka fito nan da suka faɗi wannan magana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ila alim wa ta'ala ina Hamza ta Abdul Muttalib ina Abu ina Abu Ubaida ko ko ko ina Ubaida su ina ina Abu Ubaida ina Ubaida su ko Abu Ubaida bin Zahar ya ya Abdul Malik duk da ba a yi wannan suka fito suka zo su da tawajjahu ila wa yuna ko suka fito kanci abin da suke da bukatu ai da ku ai da wannan suke ko yawwa ba ku tantan manzon Allah wanda ke imani da manzon Allah to da haka suka kama hanya suka fita fa qatalu suka yaki amma aliyun amma sayyidina ali fa qatala sahibahu daga fitansa ya kaje abokin karawansa yace wa huwa awwalu man qatala fi sabilillah shi ne farko wanda ya kashe wani mutum sab a yaki saboda Allah Hamza shi ma ya kashe nasa Abu Ubaida aka aka aka karya masa bakiya masa sannan da Hamza da Ali suka taru suka tare a kansa suka tare dama ya ce yadda ake yi irin na daɗin ya ce kowa zai hutu kamar kamar kokowa ne wane ya san wane to kai wane ka fito wane kai ma ka fito wane ka fito wane ka fito sai mutane adadin su fito sai a shiga tunawa amma an yadda in ka kashe za ka tsaya dan uwanka amma banda wanda wanda wanda ba in ya ni bai rika ɗaya ba ka ke in ya rika ɗaya ne kuma ake hausuna gaba ɗaya ko kuma ake ta fama da hamsin hamsin to aka zo aka fara wannan kowa ya kashe nasa shine Allah tabaraka wa ta'ala ke fara dukkan su ha zalika ka kaman istasabu fi rabbihim shine sai saboda haka sai na adena cewa ana awwal man yu'ayu wal qiyamah fi hukumati ni ne farkon wanda za a kira ranar alkiyama ya zuwa hukuma wato ni ne farkon wanda za a fara gurfan gurfana da shi a gaban shari'a wato shi ne fara ya fara ya fara yin ya fara fitowa ya fara fitowa filin jihadi malam ma da wuya inda suka dawo gida wato sai Abu Sufyan ya rantse a wannan lokaci wato ya rantse cewa ba zai sake wanka da janaba da janaba ba ba na ba zai sake kusanta da jaba ba zai sake cin naman raƙumi ba ba zai sake shan giya ba ba zai sake shafa mai ya kwalliya a kansa ba wato ba zai sake yin wani abu wanda zai gwada cewa yana jin daɗi ba ba zai kusanci mace ba zai ci nama ba ba zai sha giya ba ba zai yi wanka ya saba mai ba ba zai yi wankan jinawa ba ido nan ba zai wannan ba har sai ya nemo fatan abu a yannan mutanen to dai wannan kuwa sai zama suna tara ya koka da kansa sai da ya zo da mutane dubu uku ya ci amma mutum dubu nasa ne daga zamar mutane dubu biyu kuma dukkansu wato sojojin hayar yayin daga daga gwarawa na kasar habasha saboda haka ya gayyato su aka zo yakin wannan yakin uku shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ke gaya mana wani gudanar da zalika kamar yin da maka da nake tare Islam
إذا هم الطائفتان منكم أن تفشلا إذا هم الطائفتان yayin da wata jama'a daga cikin ku dai niyyar antala ta tarwatse minku daga cikin ma'ana ta tarwatse da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen yaƙi to sai ya tsaya mutanen Madina yaƙi wato wato wato ya jera su muhajirin wal ansar maharba gaba ɗaya jera su a cikin ka'aba ai a cikin dutse yadda ku samu a nan ko mun yi nasara ko an yi nasara kan mu ku tsaya a cikin mu saboda kan su zo mana ta bayan mu shine wannan dutse da ake zama da jabal rumat ya jera su to da aka fara yaƙi fa lokaci da aka shiga ana yaƙi musulmi sun yi nasara sun kori kafirai har an kashe manya-manyan kalai mutum goma sha ko sha To wannan nasara da suka abu mummunai fa suka ga nasara a fili ta. Sai suka motsa kai wajen riban gani ba. Sai shi jagoran maraya ya ce musu ɗin maza Allah ya ce mu tsaya a nan mun yi nasara ko an yi nasara a kanmu suka ta ko da ma nasara muke da baba an zama wannan kuma shi kenan sai magana ganima ba shi ke nan ba suka saba ba ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka shiga faman diban ba su ganima to saboda saba wa wurin manzo Allah sai Allah ya sa karfin zuciya a zuciyar kafiran suka juyo ai ba da suka juyo sai da suka sanar da mutanen nan gaba ɗaya saura kaɗan ne a tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da ta kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ilayya ibadallah ilayya ibadallah ilayya ibadallah a wannan yakin ne a cikin Hamza kuma shahidi aka samu shahidi guda 70 aka samu aka samu hadiba na'am
والله ولي da ya zama ɗa'ifata ne yayin da jama'a guda biyu da ɗa'ifata da milkum daga su su da banu sarrafa da wannan hali fata an tattara su cewa da su tsoron yaƙi su koma baya dukkan su wallahu waliyuhuma Allah shi ne majibincin lamarin su.
وعلى الله فليتوكل وراك وعلى الله فيتوكل المؤمنون إليه وقالوا كان الله تبارك وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون
ai kadan da Allah ya taimake ku yau sannan bayan Allah ya taimake ku kun ga nazara a fili kuka saba umarnin man Allah wani abu ya same ku to kada ku manta wa dan nasarakumullahu hakika Allah ya taimake ku fa a badar bi badar wa antum azilla kuna kaskantattu ga karancin yawa ku ɗari uku ne da sha uku ga karancin makami dukanku فاتقوا الله وذكر الله لعلكم تفلحون لعلكم تذكرون حقيقة ذات غوري والله تبارك وتعالى وتعالى غوري ونعمة
نقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ألا يكفيكم ثم يشيكم ما أن يمدكم ربكم أبيدكم في يديكم بثلاثة آلاف da dubbai uku wato da dubbai uku min al-mala'ikati na mala'iku mun dalila abin sassokarwa ai ya ita ku bale
فلا إن تغفروا وتتقوا ويعفوكم من فورهم ويعفوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين wala in tafiru haka ne idan kun yi hakuri a cikin ruwa da abokan gaba wa tattaku wa tsoron Allah wa tafiru wa taqwa wa tattaku tsoron Allah wa ya fi kawai ku kafin kawai hada kuma zai zo muku wato wa ya tukun a shuka fare suka zo muku min faurihim hada daga lokacin sunan yanzu nan to a ai a to daga lokacin sun nan wannan to yanzu kuma rabbuku Allah zai rike ku cikin su ala bin min almalaikati da dari dubu biyar na malaiku musawwamin kowanne yana da wato abin yi wa alama kuma ya haƙuri kuma Allah ya cika musu burin su ko mala'iku sun yaƙi tare da su a wannan rana akan dawakai wato na'am
وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وما جعله الله ألا شيء من نفر إلا بشرى لكم في بشارة بشارة جريكم ولتطمئن قلوبكم ألا يا هكا dan zuciyarku ne ta nufa a kaiwa nasaru babu nasara illa min indillahi sai daga gidan Allah al-aziz al-hakim wato wanda yake al-aziz mabwaye kuma gwani nasara din nan ba da mala'iku yau ba su nasara ba a nasara kan har abada ba ta zuwa sai ga wajen Allah alqur'ani ba za ka samu kalmar nasara ba sai an haɗa ta da Allah tabaraka wa ta'ala kamar wa man nasr illa min indillah idza jaa nasrullah nasrun min Allah wal wa fatahu qarib wa la yansuru Allah man yansuruhu in tansurullah duk inda nasara ta zo dai tana wajen Allah tabaraka wa ta'ala nan ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يسكتهم فينقلبوا خائبين Allah ya yi haka ne yana domin ya halakar da tarafan jefe minan da zina kamaru daga wanda suka gabu su Allah da baraka wa ta'ala da kakkashewa ko kuma ba su riba cewa au ya tafi kawo ko kai kakkasar da su wata su bayan kalibu su koma ka'idina wato kama ku ba su samu abin da suke nufi ba.
ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون
na lokacin da aka je wannan yaƙi na hudu aiki ya kai har akanya shira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma an fasa masa fuskar ba da ranar uhud har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kai ba yabna qaumun rabbu wal nabiyyi kitab ya ya mutane za su rabo da sun tudanya fuskar annabi da jini Allah tabaraka wa ta'ala ya saboda zuwa Allah ba annabi shi bane wannan kalma ta wanda ta da shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai maza Allah ya masa laisa laka min al-amri shay'in ba ka da wani al'amari daga ba ka da wani abu daga shi wannan al'amari abin da Allah ya kai da ba ya fasu da Allah ba ma'ana ai kai na wane ba na kanka bane duk abin da na gudanar a kanka kai na wane ba ba ka da komai a cikin wannan lamarin ai kai na wani ni ne zan rama mata ni ne zan yi magana akan an yi maka kaza an yi maka kaza an yi maka kaza ina ruwanka ina fata ana ganewa ba ta fassara ne irin na mutum irin da in zamu na gaba ai annabi ma Allah ya ce masa laisa laka min al-amri shay'un laisa laka min al-amri shay'un ba ka da wani al'amari a cikin kowane al'amarin ka lamarin ka suka na wani saboda su da aka gudanar da haka ka farkin ku kawai saboda haka laisa min al-amri shay'un aw yatuba alaihim imma ya mutu abin da kake so kai ga ba ka da wata bukata irin Allah ya karɓi tubansu da dawo su zama sun aka kiran ka ka kawo ubangijin ka abin da ya umarce ka Allah tuba ne ne aw yu'azibuhum ko kuma Allah ya yi musu azaba idan Allah tabaraka wa ta'ala ya ga abin da suka yi maka nan ya dace da ya mu ya ya karɓan tubansu ya kalle suna kafirai aw ya tuba ne azibuhum saboda haka fa innahum zalimun su azzalimai ne sun zalunci kansu da kafirci saboda haka in Allah ya ga dama sai shi ne sai zuwa musulunci in ya ga dama kuma sai yi musu azaba shi ne wasan da su a kayan su ke sa su a wuta su abin da Allah wuce da danganta amma kai maza Allah sallallahu alaihi wasallama ba ka da wani al'amari a cikin mu wannan ki shehu ya ce wa haza ga ya tufi azamta rasuli wannan ba kaiwa matuƙa ne a wajen girman manzon Allah a wajen Allah ma'ana an al'amarin sa wannan gaba ɗaya amurba ai kai kan wato al'amarin ka gaba da al'amarin Allah kai kan ai ba ka wani al'amari ai al'amarin ka kai al'amarin Allah ne ko wa ma ramaita illa maita walakin Allah rama yawwa saboda ka har a cikin al'amarin ka ba kai ba ka da wani al'amari ولله ما في السماوات ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم abin da yake cikin mai da kasai duk na Allah ne tabaraka wa ta'ala mulkin Allah ne hadisan Allah ne ko bayi Allah ne yana gafara ga wanda ya so yana azaba ga wanda ya so wallahi ubangiji mai gafara ne rahimu mai jin kai nan يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم
يا أيها الذين تفلحون آمنوا يا أخوانا في الإيمان إلى الله تبارك وتعالى لا تأكلوا الربا كذا كتب أصحابا مضاعفا منكم بنية واتقوا الله رزقوا الله أنكم تفلحون حقيقة لا تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين واتقوا النار تورن وتا التي أعدت للكافرين كنا كان ليتا الكافرين الكافرين الله ويوسى أي درجة كان مسلمين أو لا سيارة كمان وكما سيارة كيش أكيد مسلمين لا شيء
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وأطيعوا الله بأن والرسول كما يقول أنكم ترحمون حقيقة ساعة كلمنا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين tarihin kun gaggawa ila mafiratin ya zuwa neman ya zuwa gafara mai wasu kun daga ubangiji wajen nafin aljira fa har buha fa'in ta wato faɗin sammai da ƙasai ne wato su gaggawa ya zuwa ayyuka na gari shi ne gaggawa zuwa neman gafara na Allah ta baraka wa ta'ala da kuma gaggawa zuwa aljanna wanda faɗinta kamar faɗin sammai bakwai da ƙasai bakwai wato tsakanin sama kaurin sama guda ɗaya ta zai shekara ɗari biyar tsakaninta da wata sama ɗari biyar shekara dubu dubu dubu ɗaya kenan ana daga daga wato faɗin aljanna wato faɗin aljanna ƙarshen talakan ɗan aljanna shi ne tafiyar shekara wato dubu bakwai tafiyar shekara dubu bakwai ɗin nan tsawonsu da faɗin sai arzu haka arzu sama da su da mafaɗin da hari Allah ya yi saboda haka idan ta yi su yau fadin aljannar wato karamin wato aljannar matalauci dan aljanna ne amma wannan din ma fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inda dan aljanna zai ajiye bulalarsa ma'ana da ka san dan adam komai sa na nishadi ne ko ai yana hawa don ki da abin kilisa ko ya hau mota a kan makulli ko makulli ba shi da bulalar mota ba to inda zai rafe shi dinsa ko inda zai rafe kula da inda zai rafe ya fi duniya gaba ɗaya faɗi ɗan wajen marina kamar da ɗaukacin nan da aka faɗa wato wato wani faɗi Allah ya kwatanta mana ne aljanna kamar yadda mu ba abin da za a iya kaddara mana sai wani abuwa amma idan ba haka ba ita aljanna lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya mata ya halicce ta sai ce mata in tafi ta tafiya ta tafi ta tafi tafiya shekara dubu irin waje shekara dubu fa inda yau mutum da rafika sai Allah ya kara sai ta kara sai Allah zai ce mata dadu sai ta sake daɗa faɗuwa faɗi tsawon shekara dubu ya sake ce mata ki dadu sai ya ubangiji daduwar kuma har ya zuwa yau har ya zuwa kamar yadda na kan shekara dubu na kan shekara dubu na kan shekara dubu ce mata in sajji ila su a rahama ki dadu ya zuwa faɗi rahama ba saboda aljanna tana ta faɗi ne tana ta faɗi ne tana ta faɗi ma'ana yan aljannan nan za su shiga aljanna su cika ta amma kowa a tsakiyar aljanna ke ba wanda ke jeri ba wanda ya sai da ke yana yana shirya a ƙarshen aljanna babu kowa a tsakiyar babbar alamar kowa na fiye kuwa kowa makwacin manzo Allah yana da yana da iyaka da babban jeri ko babban gawo kaga ai kaga haka Allah ya aljanna ujallil muttaqin wannan aljanna fa anta nadeta lil muttaqin ga masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ko tilka jannatul lati nuzuha min ibadihi man kana madalla ujallil muttaqin ai ma'ana al muttaqin fa sura allazi lil muttaqin bi amali ta'ati ma don aikata da'a wa tarkil ma'asi da bayan abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya ya ya hana shehu yake a taqwa التقوى خير ذكرت إلا كأنبتيت في القرآن في القرآن هو مثال الأمر شيء مسلم أمر من الله واجتناب الله ليسنت عن الله تبارك وتعالى
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المسلمين
الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبركاته وعلى اله وصحبه وهذه الى صراط الذي وعلى اله وصحبه لا شريك له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والمسلم